محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين musani cewa dole ne musulmi ya yi imani da cewa Allah ta'ala ya bambanta tsakanin ɗa namiji da ɗiya mace waɗannan bambance-bambance waɗanda suke cikin jikinmu jikinmu ba iri ɗaya bane da tunaninmu ba iri ɗaya bane haka ma bambance-bambance na shari'a da Allah subhanahu wataala ya kawo wajibi ne mai imani da su bayanin wannan shine Allah ta'ala ya halicci namiji da mace bai hada su ɗaya ba bai ma'ana bai yi musu halitta iri ɗaya ba kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayoyin Alƙur'ani da yawa daga cikin su Allah ta'ala ya ce wa annahu khalaqa zakara khalaqa zawjayn zakara wal untha Allah ta'ala ya ce lalle Allah ya halicci nau'i biyu namiji da mace min nutfatin idza tumna Allah ta'ala ya ce daga dugo ne na ruwa a lokacin da ake jefa shi a cikin mahaifa Allah subhanahu wataala yake halittan abin da yake so ya halitta ta hanyar wannan ruwa da aka zuba cikin mahaifa. To Allah ta'ala ya halici ɗan adam namiji da mace su yi tarayya a wurin raya wannan duniyar da muke ciki, a wurin gina wannan duniyar da muke ciki, kowa zai gina ta gwargwadon abin da yake bance shi da shi na halitta. Kuma Allah ta'ala ya yi namiji da mace saboda su raya duniya ta hanyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da bambanci ba tsakanin ɗa namiji da ɗiya mace ba a wurin sanin Allah subhanahu wataala a wurin girmama Allah subhanahu wataala a wurin tauhidi da aqida abinda zaka sani yadda zaka kade ta Allah subhanahu wataala da ibada wannan wajibi ne akan kowa kuma duk ɗaya yake a ciki babu wani wanda aka mai rango mai yake bauta ma Allah ba ce namiji za ya bauta ma Allah mace ka ba dukkan mu gaba daya wajibi ne mu san Allah subhanahu wataala kuma wajibi ne mazanmu da mata mu kudirce sanin Allah da sanin girman Allah da sanin girman Alkur'ani da sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yarda da cewa babu wani addini da ake bauta ma Allah da shi a duniyar nan sai addinin musulunci wannan wajibi ne kan kowa kowa dole yarda haka ma hakikokin imani da Allah subhanahu wataala shiga-shigan imani guda shidda imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da ranar lahira imani da littattafan Allah da annabawa da kaddara mai daɗi da mara daɗi wannan kowa aka wajauta ba ba ce namiji yayi ba banda mace ba haka ma mika wuya ga Allah subhanahu wataala yin addinin musulunci sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauran duk ibadodi dukkan mu muna tarayya babu bambanci tsakanin namiji da mace haka wurin samun lada akan waɗannan ibadodin ba a bambanta tsakanin namiji da mace idan mace ta yi aiki mai kyawu Allah zai ba ta lada in namiji shi ma Allah zai ba shi lada in an ba da namiji lada goma ita ma in ta yi irin wannan ibadar lada goma za a bata ba tare da an kalli cewa mace ce ba bari a rage mata haka ma wurin kwadaitarwa kwadaitar da ayyuka na ibada kwadaitar da mutane game da tsoron Allah game da dogara da Allah subhanahu wataala game da imani da Allah da imani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoratar da mutane daga kafirci da bauta ma wurin Allah da ayyukan da za su kai mutane jahannama nan ma dukkanmu muna tarayya haka ma halayya masu kyawu ɗabi'u na kwarai ɗabi'un da ake so ɗa namiji ya yi to ita ma mace ana neman ta ta yi ba wani bambanci tsakaninmu yanda Allah ta'ala yake kiran mu ɗa namiji ya ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyawu duk ɗabi'un da ake gai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce mutum ya yi imani da su ya siffantu da su to haka ita ma mace aka ce ta siffantu da waɗannan ɗabi'udin ba tare da bambanci ba tsakanin ɗa namiji da mace ba haka ma muna tarayya da mu da su a cikin gaba ɗayan shari'a Allah subhanahu wataala a cikin wajibobi da haƙoƙi Allah ta'ala ya wajabta mata haƙi kan uwayenta maza da mata in mai aure ce Allah ya wajabta mata haƙoƙi akan mijinta kamar yadda shi ma ɗa namiji Allah subhanahu wataala ya wajabta mai haƙoƙi akan iyayen shi maza da mata kuma haka Allah ya dora mai haƙoƙi akan matan shi ko matan shi idan kaga wurin haƙoƙi da wajibobi dukkan mu muna tarayya ba tare da wani bambanci tsakanin da namiji ko diya mace ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin wa untha Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyawu namiji ko mace wa huwa mumin alhali ya yi imani da Allah Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna wadannan za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira Allah ta'ala ya ce ba za a zalunce su ko a cece su da ainihi wato dan takardar da wadda take lullube da dan dabino ba wadda ba za ka ci ta ba yadda ta kake yi to daidai da ita Allah subhanahu wataala ba zai rage musu ba kuma Allah ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyawu namiji ko mace alhali yana da imani da Allah subhanahu wataala Allah ya ce tabbas sai mun layar da shi rayuwa mai daɗi kaga Allah ta'ala duk bai bambanta ba sai dai yayin da Allah subhanahu wataala ya hukunta ya kaddara cewa tsakanin ɗa namiji da ɗiya mace akwai bambanci walaysa zakaru kalunsa Allah ta'ala ce namiji ba kamar mace yake ba wannan mace ita ta faɗa ta yi diya mace tana sa Allah ya bata ɗa namiji da ta yi diya mace sai ta ce walaysa zakaru kalunsa ta ce ai ɗa namiji ba kamar diya mace yake ba ita da kanta ta tabbatar da haka to yayin da haka ta faru halittar mu ba iri ɗaya ba kamannin mu ba iri ɗaya ba girko rayuwar ba iri ɗaya ba saboda a cikin diya maza akwai cikakkiyar halitta a cikin diya mace kuma akwai karancin halitta in an kwatanta ta da da namiji saboda asali Allah ta'ala ya ce wa khalaqa minha zawjaha saboda haka ita mace daga cikin jikin da namiji aka halice ta kaga kenan bata kai ba saboda an ciro ka dan daga cikin jikin shi ne aka halice ta saboda haka ba yadda za a ta kai kamar shi ba yadda za a ta cimma da namiji ya riga ya wuce ta saboda shine ma aslinta da jikin shi ne Allah subhanahu wataala ya halicce ta kaga ba yadda za a zama daya saboda haka cikin da namiji akwai karhi na dabi'a ita ko mace duk wannan babu a cikin ta me yasa saboda mace tana tauyewa daga da namiji wurin abubuwa da yawa tana jinin al'ada da namiji bai tana daukar ciki tsawon wata takwas ko bakwai ko tara ko goma ko wuce haka nan sa'annan kuma ta yi nakuda sai nakuda ciwon nakuda ya zo mata kusan kwana da kwanaki ko satuttuka tana yin shi tai ta nakuda dan yake hitowa kaga da namiji duk bayan wannan sa'annan kuma ga shayarwa ga alamur nan yaron da ake shayarwa ga kulawa da shi yana girma a hankali a hankali duka hannunta yake wanda duk da namiji shi duk bai san wannan ba to kaga Allah subhanahu wataala ya bambanta tsakaninmu a cikin waɗannan al'amura dan haka ma Allah ta'ala ya halicce ta daga jikin annabi Adam alaihi salam ita diyamace Allah ta'ala kenan ya nuna mu cewa ita wani bangare minha Allah ta'ala ce wa khalaqa minha zawjaha wani bangare ce daga jikin daga jikin annabi Adam alaihi salam saboda haka tana bin annabi Adam alaihi salam ma'ana tana bin namiji kuma Allah ta'ala ya yi ta ne saboda bi saboda moriya da jin dadin da namiji da haka Allah subhanahu wataala ya sanya ta mai rauni in an kwatanta ta na da namiji wannan haka yake din mai hankali ya kamata yarda da wannan ballantana wanda ya imani da Allah subhanahu wataala yana salloli guda biyar ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata yazo yana jayayya tsakanin bambancin halitta da ke akwai tsakanin da namiji da diya mace ba da haka Allah subhanahu wataala ya bambanta shi kuma da namiji sai aka dora mai kulawa da al'amuran ta gaba da kiyaye ta da ainihi ba da kokari da nema domin ya ci da ta kuma ya ci da zuri'ar da Allah subhanahu wataala ya ba su dan haka dai a takaice Allah subhanahu wataala ya bambanta tsakanin su kowa Allah ta'ala ya ba shi aikin da ya dace da shi akwai yadda muke tarayya mu haɗuri guda ɗaya akwai yadda muke rabuwa kuma waɗannan abubuwa wajibi ne musulmi ya imani da su idan musulmi bai imani da waɗannan abubuwa to imani shi yana yana wasa saboda abubuwa ne da ba mu san haka din ba in ba dan da Allah ya gaya mun ba to kaga kenan duk abin da Allah ya gaya mamu Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim maganganu Allah subhanahu wataala sun cika da gaskiya da adalci saboda haka ba zalunci a cikin maganganun Allah kuma babu ƙarya a cikin maganganun Allah cikakkiyar gaskiya ce cikakken adalci ne kuma haka suke babu wanda ya sai canza su ko da zamani ya tahi ya dade ko da yanzu ko nan gaba waɗannan abubuwa da muke wari haka suke ba za su sauya ba babu wanda ya sauya su wanda ya sauya su to ba yana magana ne a madadin hukunce hukuncen Allah ba yana magana ne a madadin son zuciye shi kawai saboda dole mu yi imani da waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya sanya kowa da abin da ya dace da shi da namiji shi za ya ta waje yayi fafataka yayi kira yayi saka yayi dinki yayi gini yayi kasuwanci yayi tuki yayi abubuwa domin ya kawo gida ya ci da iyalin shi ita kuma da ya mace Allah ta'ala ya ce mata waqarna fi buyutikunna kuzanna a cikin dakunan ku kuzanna cikin gidajen ku maza za su kawo muku addinin musulunci ya yi lelanku ya ba ku girma ya ba ku matsayi ya tattale ku ya ba ku matsayin da babu wanda ya sai ba ku shi ya ce ku zanna a je a nemo a kawo muku ba sai kun sha wahala ba saboda haka kowa abin da ke naku shine kulawa da tsaftar gida da abincin gida da sharar gida da wanke gida da kulawa da ƴaƴan da ke cikin gida shine abin da ke naku abin da aka kawo ku sarrafa musu kuna gida kuna zaman ku kuna kwanciya hankalin ku domin shi zaman lafiya gare ku za a kawo muku duk abin da kuke so da ikon Allah to haka Allah subhanahu wataala ya tsara mana rayuwar mu haka ya kamata kuma mu yarda da Allah subhanahu wataala yadda ya tsara mana rayuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana imani kuma ya ba mu imani tabbatacce wanda za mu mutuwa da shi mu samu sakamako a gidan aljanna ɗan wa musulmi rana ya ce mun yi magana game da jami'a mun yi takaitaccen bayani dama abin da muka faɗa cewa mun ji sako cewa 'yan jami'a a cikin wurin da suke zanne gaba suke ga ɗaki ga ɗaki magiyoyinsu to ba haka ba ne wasu na sama ne wasu na ƙasa mun je mun gani da idanunmu wasu na sama sai da muka je ko'ina shekaran jiya cikin dare muka je tsakiyar dare mun ga ko'ina ba haɗe suke ba haɗuwarsu kawai kamar nan suke maza na sama maza na kasa mata na sama magiyoyinsu daban ba ka iske namiji wurin mata saboda haka amma dai duk da haka ya kamata a raba su saboda mazan duk lokacin da matan za su hawa wurin su sama sai sun bi ta wurin su sai sun bi ta wurin maza su hau sama to wannan addinin musulunci ya kamata a raba amma dai yadda ake faɗi cewa ga musuke magiyoyinsu ɗaya ga ɗaki ga ɗaki to ƙarya ne ba gaskiya bane amma dai duk da haka nan addinin musulunci yana so a raba kowa ya rayuwar shi muna fatan Allah subhanahu wataala wannan cece kuce da ke tsakanin su tsakanin shugabannin jami'an da dalibai Allah ta'ala ya kawo karshen shi wutar da ta taso Allah ta'ala ya zuba mata ruwa ta mutu Allah subhanahu wataala ya shirya mu gaba daya Allah ka ba mu ikon aiki da gaskiya Allah ka nuna mana ita ya Allah Allah ka ba mu ikon yin waci da ƙarya Allah ka gwada mu da ita mu gane ta ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa a cikin ƙasar nan tamu ya Allah Allah ka ba mu zaman lafiya isasshe ya Allah matsalolin da muke fama da su na talakawa da ƴan kasuwa da ma'aikata Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah tsayawan al'amuran da da yawa suka tsaya Allah ka tada su ya Allah Allah kai ka jarrabe mu kuma Allah kai ne zaka kawo mana ƙarshen abin ya Allah Allah ka yayi mana ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shiryar da su ka raba su da lalacewa ya Allah marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah ka hidda mana ga halin kakani kai da muke ciki ya Allah Allah kai ne mai badawa Allah ka ba mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka yabe mana dukkan zunuban ya Allah Allah ka kawo karshen dukkan matsaloli gaba da ya Allah jami'an tsaron mu da suke fafatawa da inta da ya Allah ka ba su cin nasara ya Allah Allah ka tsare mana rayuwarsu ya Allah ka kara musu gaskiya da tsoron ka ya Allah ka kara musu san kasa da kishin ta ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah Allah ka hada su da mashawarta na gari ya Allah waɗanda za su ba su shawarar da za ta amfani talakawa ya Allah Allah ka raba su da mugayen mashawarta waɗanda za su ba su muguwar shawarar da za ta cuta ma talakawa ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka kara musu san talakawa ya Allah Allah ka kara musu adalci ya Allah Allah ka kare su daga makirci da kaidin da ake kulla musu ya Allah Allah ta'ala ka ba mu kanka hana mu ya Allah Allah muna da bukatu da yawa ya Allah ka biya mana su ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah ka shahi mana hawayen mu ya Allah sai ya tsaye da sallah